من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين نعم
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنفتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين مم.
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم مم.
يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم نعم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك
أولئك في ضلال مبين الله أكبر
wayannan ayoyi suna yin bayani akan kissa ta aljanu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wayannan ayoyi suna yin nuni akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya aiko shi ne zuwa ga mutane da kuma aljanu ba wai an aiko wajen mutane kawai ba ayi take cewa inna arsana kafatan bil haqqi bashiran wa nadhira sautu saba'i tana nuna cewa idan an ce kafatan linnas cin alkurani idan an ce annasu ana nufin mutum da aljan kuma akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an aiko shi zuwa al-ahmar wal aswad wato shi ahmar shine mutane as- aswad sune aljanna wannan yana nuna cewa ba kamar sauran annabawa bane kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya fifita ya bambanta shi daga dukkan waɗansu annabawa da manzanni waɗanda suka gabace shi da abubuwa kamar guda biyar shine kadai a cikin annabawa al'ummarsa ce kadai Allah ta'ala ya mayar mata da ƙasa wannan ta zama masallaci duk inda mutum sallah ta same shi to nan masallaci ne. ba sai wani guri keɓaɓɓe ginanne mai wani suna to ne shine masallaci ba shi kaɗai ne wannan kuma shi kaɗai ne wanda aka mayar mar ƙasa ɗin ta zama daidai da kuma ruwa duk sanda mutum ya kasance sallah ta same shi ba ruwa akwai abin da ya kamata ko dai ya yi wanka ko ya alaula amma ba ruwa to ga ƙasa nan tayammam sa'idan tsayyiba ka kafin zance guri mai tsarki shi kenan ko sai ka shafi fuskarka da ka ka taɓa nan kawai in ka- in ka dawa ka karka idan kar ma wani abu ya taɓa ko kaya kaya ko wani- ko kawai sai ka shafa a fuska sai ka shafa a hannu zuwa nan zuwa nan wani shi ne farilla shi kenan kawai sai ka yi sallah ko da janaba ce ko da jinin haila ne ba a yi wanka ba ko na biki shi kenan kawai annabi ne kawai shi kaɗai Allah ta'ala ya yi wannan a cikin annabawa ga baki ɗaya sannan kuma duk annabin da ya yi yaƙi a da duk wani yaƙi da aka kai in dai aka yi yaƙi aka ƙwace dukiyar abokan gaba wannan haramun ce ba za a kama mutane a mai da su bayi ba su zama ribar yaƙi ba hakan nan ba za a yi dukiya su in kawai shi kenan kawai in ma an samu sai dai a tattara a ƙone kamar kayan kasta kawai sai sai a ƙone amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka halatta masa ganima dusan da ya galaba da abokin gaba yana iya ɗebewa kayan ko shi kansa ma ya zama ganima abokin gabar ko ya sake shi ta imaman nan ba'ad wa ima fida ko ya biya fansa ko kuma a sake shi kuma kafin shi babu wani annabi wanda Allah ta'ala ya bewa ceto daga abubuwa kamar guda hudu kenan Allah ta'ala biye wa annabi musallahu alaihi wasallam nan duk wani ai- annabi da Allah ta'ala zai aiko ko dai ya aiko shi ne sai dai ya aiko shi a harshen sa kawai kuma arsala min nabin illa bi lisani kawai shi kenan da a zaman da ne za ga annabawa da za ga fulani da annabinsu hausa da annabinsu bare-bare da annabinsu yarabawa da annabinsu yamurai da annabinsu duk sauran kabilu da annabinsu amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka aiko gaba daya annabin kowa ne annabin kowane harshe annabin kowane launi annabin kowane lokaci annabin kowane zamani ba shi da gefe wannan shi ne abinda Allah ta'ala ya fifita annabin musallahu alaihi wasallama amma duk da haka za mu ga irin yadda kamar abubuwan da za mu koya a wayannan ayoyi duk da haka din ku ga cewa dalilin saukar wannan aya ba wani abu bane kawai nan maka ne ta yi zafi ba shi da kowa inda na khadija ce ta rasu idan wannan amminsa ne wanda yake kare shi shi ma ya rasu sai daga ba shi da wani wanda kuma zai dogara da shi duk da wannan fa matsayin da yake da shi amma ku duba cewa shi annabi ashe in an ce annabi ne ba wai zai sha bamban da mutanen gari ba ne yadda suke haka yake kuma hanyoyin da ike bi suke bi su rayu shi ma ita yake bi wa'annan hanyoyin shi ma yake bi to in dabaru da za su yi na sha'anin kaiwa da kawowa ne abu masarufi shi ma wannan zai yi abin kawai da ya fi su kawai kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawan hali amma ba yadda za a ga wani afaka na taimako ƙuruƙu ya zo ya taimake shi to sai hikimar Allah duk sai ta wargaje ana so kowa ya yi amfani da hankalinsa da idansa da kunnansa da zuciyarsa ya gane annabi an ba wai Allah ya taimaka da wani abu a jikin annabi ko a gani da da wani kaho to da ganin da ganin wannan wannan iya da wata dangantaka da Allah musamman saboda haka yi takarar abin da ya faɗa mu ba gansa ga idan dana guda uku duk saura ido biyu amma shi uku za ki ta wannan Allah ya bibiya ko ji fi kowa tsaho ko ya fi kowa girma ko ji fi kowa dukiya to sai ga mutane duk sun raja'a sun imani da shi to Allah yakan bar annabi yadda ya halicci kowa haka yake yadda kowa yake ƙoƙarin yadda zai rayu yadda zai gudanar da harkokin da suke gabansa abin da ya shafi dukiyarsa ne abin da ya shafi iyalansa ne abin da ya shafi abin in babu ya je ya yi rance kamar yadda kowa yake rance in kun duba annabin musallahu alaihi wasallam san da ya rasu ma akwai sulcansa na yaƙi yana jingina wajen bai yahudi ba abinci sai ya je ya roƙe shi sha'ir kwano talatin to saboda haka ya ba shi kuma i karɓi wannan rigar yaƙi ya rasu kuma rigar tana wajensa ba yahudi sai da aka fansa tukuna haka annaba saboda haka lokacin da suka rasu tun da ba shi da kowa dole sai ya tuno da dangin iyayensa a mahaifiyarsa misalin can a ta'if sai ya tawai kowa ya allah su za su taimaka masa shi ne ya tabi kwana da kwanaki amma ina samsam suka bijirce sun san ba da kowa suka hada shi da yaran gari kawai duk inda ya bisi ta jifansa inda ya bisi ta zaginsa duk kafofinsa suka daddauje kwana da kwanaki sau da haka nan ma dai ya ga babu abin nan haka nan ba makan ba daya sai ina kuma shi din ya fito bai san ina zai ba shine ya dauko yayi wata addu'a tana nan za mu karanta muku saboda mu koyi wannan addu'a daga wannan addu'a kuma Allah sai ya marfata to ya taho zai zo maka to amma kuma bai fa'isa shiga maka ba mahaifarsa nan cibiyarsa take nan mahaifinsa mahaifiyarsa danginsa duk a nan suke su ne shugabannin amma tun da ba sa nan ya fita ya tafi wani to in zai dawo to bai isa ya dawo ba ya dai je ƙararrata a can duk inda zai je amma ba dai shigo garin ba shine ya taho ya rasa inda zai yi a wannan daidai wani lokacin babu irin kokarin da Allah subhanahu wa ta'ala da yi ba don saboda ya taimaka masa ya zaɓi hanyar da yake so wa'yan ya rama mala'ikan iska ya zo Allah ta'ala ne ya aiko ni akan cewa ka zaɓi ta irin yadda za a halakar da su ai dai kana da labarin an halakar da adawa da iska shi kenan kawai ba a daɗe ba kai ma kawai sai a zo kawai a halakar da su da iska kamar yadda aka yi wa adawa aka gama da su gaba sai ita ce a'a ai wato jahilai ba su sanni ba ne inda sun sanni wallahi ba za su yi mun wannan ba kuma ina fata a nan gaba ko shi uba ko uwa ba su musulunta ba a ƴaƴa a samu wanda zai zo i fahimce ni saboda ka a basu mala'ikan ruwa shi ma ya zo shi duk ruwa a hannu na yake ruwa ne ya halakar da ƙaru ruwa ne ya halakar da fir'auna daga wannan ruwan fir'auna ruwan ƙarunan dinni ne sau da ka faɗi irin yadda za a yi irin na ƙarunan za a yi ƙasa da su gaba ɗaya kenan a nemi garin a rasa ko kuma irin na fir'auna ko kuma wata hanyar ruwan kawai ma ya zo kawai na sake shi ruwan kawai ya halakar da su shi ma yake a ba ka fahimce ni ba ne a yi haƙuri ai ba ni kaɗai ne annabi ba an yi annabawa baya an yi musu abin da ya fi wannan suka haƙura so daga ni so nake a tsatsan su a samu waɗanda za su zo da baya su zo su fahimci ni wane ne su karɓi wannan saƙo na Allah haka mala'iku suka yi ta zuwa suka yi iri-iri mala'ikan wuta ne mala'ikan waye mala'ikan duwatsu kowanne ya zo amma ya faɗi wannan kalma cewa shi yana fata ne ya kasance a samu daga cikin ‘ya'yansu ko jikokinsu wanda zai imani da shi kuma shi ai Allah ya aiko shi ne rahama ba wai ni'ima ba ne ba Allah ya aiko shi azaba ba ne wa ma arsalnaka illa ka fatal nasu bashiran wani walakin na aka sarar nasu la ya'lamun sautu sabai ba mun aiko ka ne mun aiko ka ka fatal bashiran wani wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin sautul hajj anbiya'i Allah ta'ala ya na aiko rahama ne ga halitta ga baki ba azaba ba yakin uhudu sai da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama rauni aka yi masa rauni aka karya masa haƙori jini yana kwarara na na fatima tana zuwa tana share masa ta ƙona tabarma sai wata suka masa jinin ya tsaya duk wani abu wanda ya shafi kaba idan jini yana zuba kaga daga nan aka gano cewa idan aka kona tokar aka saka za a ga jini ya tsaya ana share wannan jini mala'iku irin waɗannan suna zuwa me yake so a yi musu duk da suka gama ya ce a'a a kyalin ya faɗi irin wannan lafazin ina fata a ƙarshe a samu insu daga cin zuriyarsu waɗanda za su zama musulmi to daga ba na so a taɓa su to har ma addu'a yi musu Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun yayi musu addu'a kuma ya kafa musu hanzari a wajen Allah don kar Allah yi musu wani abu ya yi musu addu'a Allah shiryar da su sannan kuma ya nuna wa Allah subhanahu wata'ala ba da gangan suka yi ba faƙin nahum la ya alamu to saboda haka yana cikin wannan hali duk da haka dai ai mushkilarsa dai bata ware ba an zo za a ware ya ce a saboda ya sake tsunduma cikin babu kuma sauran shi yanzu ai ba ya koma kuma yake to a zo a taimaka mar ba an zo za a taimaka ya hana ba ya hana ba har ya yi wa ma waɗanda suka yi mar wannan ta'asa addu'a har da hangari kawai dai ya tafi yana neman kuma ta ina ne wani wata kuma kofar za ta zo da zai samu kubuta inda aikin da yake gabansa ba karimi ne aikin shiryarwa fa da halitta ne gaba ɗaya a gabansa ya san ba a nan aka tsaya ba to amma kuma yanzu dai babu wata kofa da yake iya hangowa inda zai ga zai iya samun wani gu da zai ɗan tsuguna daga nan ɗin kuma ya rika yin wa'azin ya rika kira babu sau daga yana tafiya yana tafiya sai da ya zo wani guri da ake ce da wadi na kala kusa da makka a tsakanin tashi ne da makka daman gudun yake wani sun ce tafiya ce ta dare haka a nan ne shi ne ya tada sallah an ce sallar asuba ce an ce kawai da ta hajjuji ne kawai sallah ce kawai ta nafila shi ne yana cikin yin wannan sallah to shi ne sai kuma sai ga aljanu guda tara na faru wai sarrafa na ilaika ka ambaci yayin da muka karkato zuwa gare ka nafaran minal jinn wasu jama'a daga aljanu wato kamar daga tara zuwa uku idan an ce nafar a larabci daga uku zuwa tara uku nafar ne hudu nafar ne biyar nafar shida nafar har a kan tara nafar amma in sun je goma to sai da zama kawai dai jama'a ce kawai biyu ba su kai nafar ba amma idan ka je wajen larabawa komai ma nafar in ka zo za ka shi ka tsaye da mota sai ce ko ba ba ka tsaye ba eh sai a tambaye ka kam nafar mutum nawa ne wai in ka ce wahan nafa mutum ɗaya kenan nafarain ko kuma ita nan nafar talata nafar arba'a nafar ashara nafar ashirin nafar hamsin nafar duk nafar ne in sun kai dubu nafar nafar ba ka kake wato duk sun bar ka'idojin su ma na larabcin ko zo daga shi alkur'ani qur'anin arabiyyan gairi zai iwai larabci ne zallansa in ka ga wata kalma ba ta larabci ba to dama kamar muni ana cin hausa gaji wata kalma kila asalin ta fulatanci ne amma ta zama hausan ne saboda haka suka zo ya sami unil ƙura'an suna sauraron ƙura'ani falamma hadaruhu qalu ansitu sanda suka zo suka halarci annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun qur'ani wannan ramirin ko falamma hadaruhu sanda suka halarci qur'ani ko suka halarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatun qur'ani qalu sai suka gaya wa junansu ansitu ku saurara su aljanu suna da ladabi kwarai da gaske ba kamar mutane ba yiwa da aka zo aka sami yana kanan za a yi hayaniya sosai wasu daga ciki suka ce a an situ ku yi shiru wannan kuma kalmar Allah ta'ala sai tabbatar da ita a ƙarshen suratul arafi ko wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu idan ana karatun qur'ani abu biyu ne doka ce Allah ta'ala ya saka guda biyu na ɗaya dai ka saurara biyu kai shiru sai kayi wannan abubuwan guda biyu shine la'alla kun turhamuna sannan kuma alherin da ke cikin alkur'ani ya same ka amma in kai ɗaya ba kai ɗaya ba ba zai same ka ba bari a ce kayi kabar guda biyun gaba ɗaya kallon ma sanda aka gama karatu ko sallar ma kaza sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama karatu wato sanda ya idar da sallar da yake yi wallau ila qaumihim munzirina sai suka koma wajen mutanen su suna yin wato wa'azi su ma za mu cewa sun zo sun samu yana karatun qur'ani sun saurari karatun qur'ani kuma sun koma garin su can ma sun sanar da abin da suka ji amma duk abin da ake ciki an ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi a wannan karan bai san da zuwan su ba to amma lokacin da Allah subhanahu wataala ya sanar da shi ke cewa kul uhiya ilayya ka ga wato uhiya ilayya annahu sama'a nafarin min jin ka ga wa mutane cewa ni fa Allah ya turo waɗansu nafar mutane na aljanu Allah ya turo su gare ni sun saurari karatun ƙur'ani lokacin da ya ji wannan wato sai kuma da iya kama shi duk wannan wulakancin da aka yi masa a maka da wulakancin da aka yi masa a sa'if kuma duk shi kenan sai yau ya san Allah yana tare da shi yanzu idan ya kasance mutanen makka ba su yi imani da shi ba mutanen ɗa'if sun wulaganta gashi Allah ya wa'insu halittun da suka fi su aljanu an ce jinnin nasibin akwai wani guda ake yin nasibin a ƙasar yaman ko kuma ninawa a ƙasar mausul to aljanun nan ne aljanu ne kasance salihai ne a cikinsu akwai guda ɗaya a zauza'a kamar aljani ne kenan kamar shaidani amma ya musulunta wato shi asalinsa ba yahudi ne su ma dukkaninsu yahudawa ne a sannan to amma da suka ji ƙura'anin shi ne sai suka musulunta dalilin kuma da ya sa ma har aka yi wannan kacibus suka zo suka sa yaya aka yi ma wato suka zo suka san da annabi yana sallah da kafin annabi sallallahu alaihi wasallama aljanu suna hawa sama suna tatowa ji kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a suratul turi da kuma sotin jinni din suna satowa magana in suka sai su faɗi guda ɗari su ƙara to a lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda suka je irin wannan satar jin abin da ya shafi gaibi abin da za a yi Allah ta'ala zai gudanar a cikin bayinsa a halittarsa duk sanda suka ji sai su samu an jefe su da duki ko da tauraro na wuta wa inna la masana sama'a sai mun je mun taba sama kawajana mul da harsan shadidan washe guba muka tare wato an cika ta da masu gadi da masu tsaro da jami'an tsaro mala'iku masu ƙarfi kuma kayan tsaron ba na wasa ba ne ya fi ƙarfinmu nesa ba kusa ba harsan shadidan washe guba kuma ga shi kuma har yanzu gawa sun wato wuta ta taurari da kuwa wa inna kunna na ƙauri min hamu ƙa'ilu amma a da sai mu zo ba wata wahala mu zo mu zauna mu saurari duk abin da da ake rubuta a lauhin mahafu amma abin da yake faman yusamil ana wanda ya yi karambani ya je wai zai saurara a yanzu kam ya ji lahu shahabara zai zai samu dama nasa tauraron na wuta yana jiransa yana zuwa kawai sai sai sai sai kawai ya harbe shi to yau haka gobe haka kullum haka saboda haka duniyar tasu ta rikice suka tattaru su aljanu suka kai karar wannan halin da ake ciki wajen iblis wanda shine shugabansu shine ogansu me yake faruwa kuma wacce hanya za ka bi a gyara wannan ko kana da masaniyar abin da yake faruwa ce shi ma wallahi bai san me yake faruwa ba abin ya dame shi amma yayin da za a yi kawai sai aka nada aka yi kwamati aka nada dalilin wa'annan su yi nan wa'annan su yi nan sun suna ta bincike ba a san me za a bincika ba ko za a ga wani abu ko wani abu ne ya hau sama in yi haka kowanne irin abu ne yake faruwa a duniyar duk duniya a shiga da ruwa da ƙasa da ko'ina ko za a iya ganin wani alama ko za a ganin wani kilo wanda za a iya bin sa abin shi har a gano dalilin da ya sa yanzu idan an hau sama ba a satowa irin wannan jawabin ko irin wannan rubutun ko irin wannan abubuwan da ake na gaibi to a irin wannan ne ba suna yawa suna yawo suna yawo to sai ne sai suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi wajen nan din sai suka samu jin nasibin sai suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam su su tara suka saurari karatun sai ga iblis ce to wannan shi wannan shi ya hana mu satar wannan jiki babu wani abu to daga nan ne ai gaba tsakanin annabi adam da kuma mutane ta ƙara tsanani bayan waccan da take tsakaninsa da annabi adam da kuma 'yan adam ɗin gabaki ɗaya yanzu gabarsa da al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta fi tsanani gaba ta kai gaba don ku su kaɗe ne kawai a dalilinsu ne kawai allah ta'ala ya dena ko ya hana je su riƙa satar wannan ji din wanda kuma su wannan satar jin shine kuma suke zuwa su samu masoyansu masu goyon bayansu masu bauta musu su kuma suna taimakon su to kaga nan daular su ta yi rauni daular iblis shikenan yanzu ta yi rauni to shine yasa kaga ake samun irin wani cuce-cuce na aljanu il-il-il na shaidanu don saboda abin da gayya suke yinsa to wannan shine dalilin da yasa waɗannan aljanu suka zo suka saurari a- a- a- a- a- suka zo har suka saurari annabi sallallahu alaihi wasallama to bayan an idar da sallah gari ya waye annabi sallallahu alaihi wasallam ina zai to dole dai an ce sabo turken wawa dole dai gidan da zai koma to amma ya zai dole sai da ya aika ah, aka samu wani mutum babba a makaɗin za mu kawo sunansa babba sosai da sosai wanda ya aika ya ce yana roƙo akan shayi ya yi belinsa ya shigo maka yadda da shi da iyalansa ya zama su shigo maka su zauna a hannunsa saboda haka mutumin ya- ya aika yake to shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya kuma zo ka'aba kuma aka aika duk manya-manyan makan duk abokan gabar na annabi sallallahu alaihi wasallam duk kafiran da waɗanda suke kuma muminan marasa raunin duka suka zo aka taru ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to gashi yanzu yana zama na ne duk wanda ya taba shi ya taba ni saboda haka abin da za a yi min na alkhairi shi za a yi masa abin da za a kare na sharri za a kare shi shi shi ne za a kare shi to babban mutum ne suka ce a yi min yadda ai ba wanda za ka zo ka ce yana jiwari ka bine fuhaira sai shi ne aka samu aka ɗauke shi haya jinga shi ya san hanya aka biya shi ya saci annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi da shi taba rauniyar hanya annabi fa sallallahu alaihi wasallam duba asif bin barhaya duba fa gado ne fa annabi sulaimani yake wa zai kawo min gadon bilkis kafin ta zo ifrit yake gani kan ka tashi daga nan zan isa ni ne kaga in kuma ta na san ko tana da wani su dabaru ya zama ta riga ka ka kafin sun tashin ta ta zo yiwu ina neman wanda ya fi wannan sauri sai asif bin barhaya mutum ne ce ni zan kawo maka gadon kafin ka kibta idanka yana faɗa sai ga gadon sallama rawa mustaqir nan inda kala haza min farar rabbi da ya ji gadan kuma haka ake kai lalle wannan yana daga falla ubangiji ubangiji jarraba ne yake so yi shin zan gode masa ne ko zan ki gode masa shi dai duk wanda ya gode wa Allah kansa ya gode wa kansa yawa wanda kuma ya ki shi ma kansa yawa a ashkuru am akafa ومن كفر فإنما ومن شكر فإنما يشكر لله ومن كفر فإن ربي غني حميد to to ka duba fa asifu din nan ba annabi bane shi ba sahabi bane shi ba a san shi ba ma. bari a ce ko a cikin wani manyan manyan waliyai na duniya an san shi amma ya ɗauko gado gado fa ta ta ƙarƙashin ƙasa fa gadon fa da in kaga irin inda aka saka shi gini ne kewayen gini kewayen gini har kaman yarwa an an takaita shi kaman sha biyu kuma a kowanne tsakani akwai sojoji da bindigogi aka ɗauko ta ƙarƙashin ƙasa amma ko wata ƙusa ko wani fanti bai karce ba ba kura kuma to mutum ma yayi wannan ballata na Allah subhanahu wataala amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai kaga ni kawai sai sai wannan arnan ya samu yi musu hanya kuma ko shi din ma sai da aka yi badda ba mu tukunna arewa za a yi aka yi kudu suka hau wannan dutsen wannan na na abu na dutsen da ya kasance kai yanzu in an ce ka hau ba za ka iya ba awoyi fa ake fa a a- a hau a huta a hau a huta a hau sannan suka yi kwana uku An- an yi nan ana kalema duk inda za a je hanyar da za a yi zaton cewa sun bi hanyar madina babu an bi ba a gansu ba duk wani abu nan din ma kuma da suka yi wani basu yadda ba sai da aka samu mai takewa hawunsu da dabbobi da kuma mai kai musu abinci a boye duk fa sai da aka samu wannan da su zauna ma ma ko Allah din ke rika ba su ko da ma dai abincin ne amma sai zai nuna na asma'u sai ta kawo musu abinci haka suke saboda haka bayan kwana uku duk an yi nema an rasa sun san shi kenan kawai an an an haƙura to kuma sannan shi ne suka fito amma duk da haka sai da aka samu ko kuma kafin sannan din sai da aka samu wani eh, boka wanda aka zo da ya ce anan suke sai na abubakar yana cewa da fa za su sun kuya da za su gamu shi ce la ta hazan inna allaha ma'ana izu qala li sahibihi la ta hazan inna allaha ma'ana ya gaya wa abokinsa sai kai na abubakar karke bakin ciki Allah yana tare da mu ya za ka yi da mutum biyu Allah shi ne na ukunsu abin da za a lura shi ne ne a nan ko yaushe in kana neman abu karka ce wai za ka gwada wata fawa da kake da ita ko wata baiwa ko wata karama ko wata mu'ujiza a sai idan abin ya ƙuri ba kuma sauran wani abu da za ka yi shine shine irtsirari kenan amma yajibul mutsarra idza da ahu wa yakashifu su'a wa yaj'alu kulafal ar a ilahum ma Allah kai lama tazakkarun to sai ka zo wannan shine irtsirari irin yadda in ka fada a cikin kogi aka yi koma takwabi kana ganin sa yana kyalli da kai zaka kama to wannan shine hali na irtsirari zo zo zo mai zo a guje shiga kasuwa ko kuma ifada wuta to wannan istirari kenan istirari ka yi duk abin da za ka iya to a san da ka gaza to a sanin sai Allah sai ya shigo da yake suna ciki kuma lallai suna ciki babu abin da ya rage illa kawai a sun kuya a kamo su a je a yi abin da za a yi su ba ne ga su ga su amma ana jin haka sai suka ga a kurkiya fur ta fito suka leƙa sai suka ga duk sakar gizo-gizo kuma wannan kurci ashe ga ma kwantacen guda biyu ta taso suka ce kodawa Allah ya haɗa su ba da wannan boka ba makaricin banza hankali suka yi masa lilis an ce ma wato suka ma kashe shi kaga shi kenan an huta suna cikin za a samu wannan gizagizarin ya yanar gizagizan wannan yanar gizagizan yau kwanan ta nawa watan ta nawa shekara nawa suka shiga su kuma kwanan su nawa har su shiga bus ya ba su yaye wannan yana gidan kuma in sun yaye ba bayan sun yaye kuma ta sake yi ba ma wannan ba me yasa mu daga tsayar mu kawai sai ga sai ga kurshiya amma su suna ciki su biyu a ciki ko ko su uku eh amma ka kace wannan wai wai a ciki ciki sau da ka suka ko ko ko ko ma su leƙa suka suka ke kawai suka koma to kaga nan ne Allah ta'ala yi wannan muhallin shahidi ne ka duba annabi sallallahu alaihi wasallama za a yi zai iya a halakar da mutanen za a iya ma ko menene makan nan zai shigo din ko ka duba sai sai na a Umar da yake shi ba annabin bane ko dai da yake sakon ba ba a kansa bane ai shi zuwa ya yi dandali da dokinsa da takwabi ya ce naga kowa in zai hijira a ɓoye yake yi annabi masallah ba ba ba ba haka yi ba da ta ta abin ta barauniyar hanya kowa a ɓoye yake to ni ga da ranan nan zan fita madina ni ni kaɗai wanda yake so ‘ya'yansa su zama marayu matarsa ta zama bazawara to ya biyu ne an bi ai kaga ba ba a bi shi ba a to annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake da Allah wanda yake da mala'iku wanda komai da komai din ma saboda shi aka halatta amma ku duba irin yadda irin halin da ya shiga da irin kuma halayya da ɗabi'ar da ya nuna da a ɗayi ne da a makaɗin ne da san zai zai fi jira ɗin to saboda haka wannan ne ya kamata mu ma abin da ya kamata musamman da wa'inda ake gani kamar malamai kar kai zaton cewa wai don saboda wai malami ne baka ga wata karama baga wani abu ya bambanta da sauran mutane ba kaga karkargin cewa ai wannan walittakarsa ƙarya ce malantarsa ƙarya ce ai kusancin da yake da shi ga Allah ƙarya ne kar kai tsamana duk wannan shine ya halakar da mutane in kusanci ne ai ba kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama in isa ce to amma ku duba irin yadda ya zama sai da ya dawo makan tukunna ya shiga karkashin wani sannan kuma ya ci gaba da wa'azin har sai da Allah ya kawo kuma dai karshe ta hanyar hijira sannan kuma ya koma madina daga baya kuma ya dawo da ya dawo kuma sannan shine sarkin duniyar wannan lokacin da mutanen da aljanin da dukiyar da komai kwari da tudu ruwa nasa ne tudu nasa ne sama ta ce kasa ta ce ya kuma dawo garin gaba ɗaya garin bai kai komai ba a abin da Allah ya yi ya bashi to haka nan ma in wani ne sai sai ce wasu yayin ramuwar abin ku gayya za ga a ɗan siyasa an yi zaɓe kila bambancinsa da a abokin hamayar ke dubbe fi yan ɗaruruwan ba ƙuri'a amma wai sai shi kuma yanzu kuma sai ya yi ramuwar gayya duk wanda ba ɗan jami'in sa ba shike sai ya duk isa ka zato ila ganin kamar duk mutanen ba su ma wato zaɓe shi ba wa'inda yake jin haushi duk ya bi ya gallaza musu to ku dubi annabi sallallahu alaihi wasallam ku dubi irin abin da aka yi musu amma da ya dawo to ya kenan a duk an haɗu kuma duk ciki duk ya ruwa yanzu mai kuke tsammanin zan muku ba ai kai dan uwa ne ai kai mai tausayi ne ku faɗa dai ai ai kai dan uwan mu ne ai kai fito shi kenan dukanninku ku tafi an sallame ku an tutulaka talakawa daga nan aka samu wannan kalma ta talakawa duk wanda ya je ka'aba ba ruwana da shi duk wanda ya je gidan abu sufyan babban fa abokin labarsa ne amma shi duk wanda ya je gidan ya tsira sauran kuma kowa ma ya tafi shikenan ba ko wanda ko kiyashin maka bai kashe ba ba wanda ya hana daidai da makwaloro bai sare bishiyarsu ba bai ce ina wani a kamo mu shi ba a magana jari ba kana karanta mutum da ke shi dai inda zai samu ke koda na rana ɗaya ne ko sai sai ya sai ya ɗaure wani abin nan wani makwacin zane to sai magana sai ta kai ga kunnen sarki shi ne sai aka zo a kama yi da da ƙarfi da yaji da fadawa da kuma ana ce ranka da ranka da ce ya wani ni fitila kai ni dan ce sai da ita ranka da ne ai kai ne ai ai sarkin garin nan kuma ga koyan jifa ga bayi kai shi ana ce ma masa rukuta yayi yayi a yadda ba shi bane ita to shi to inda gaske ne ni a ji a kawo mu makwabci na wani a kamo shi a kamo shi na aka gaji a kamo shi ce a je a sashi a kurkuku aka je aka saka shi a kurkuku daga baya kuma shi kenan kuma aka sashi ya bashi maganin bacci aka ɗauko shi aka kawo shi gida ma matarsa ta kazo ta tana kiransa da sunansa ifaɗa ta da fada to haka ne halin mutane ke wai mutum in ya samu dama wai suke wai sai ya kece waɗansu kuma haka kawai ma fa Allah ne kawai zai ba su kuɗi kawai amma sai su ko kawai wai dan saboda su kece ni da sa'annunsu abokansu sai sai sun nuna lalle sun fi su sai sun yi wani abin da ba za su iya yi ba to ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam annabin annabawa manzan manzanni wanda duniya da lahira ta zace amma da ya samu damar bai komai ba ya yashe wa duk wanda ya cuce shi duk wanda ya zalunce shi to saboda ka tsoma wa'annan wannan shine iskar wato daga makka daga ɗa'i zuwa makka falamma kuliya wallau ila qaumihim munzirina sai suka koma wa'azi ga mutanensu me suke cewa ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'd musa mun ji wani littafi da aka saukar bayan annabi musa shi dai manzo sallallahu alaihi wasallam san dake karatun qur'ani bai ambaci Musa ba bai ambaci Isa ba to amma saboda su suna da ilimin abin dama kuma su suna da addini na yahudanci saboda haka suka gane wannan irin sako ne irin na annabi Musa shi ma wannan wani littafi ne da Allah ya saukar bayan at-taura suna faɗa siffan littafi wato qur'ani kenan musaddiƙan lima bai ne da shi wato mai gaskatawa da abin da ya gabace shi mai gaskatawa littattafan da Allah ta'ala ya saukar mai gaskatawa da annabawan da Allah ta'ala ya aiko kuma mai gaskatawa da saƙon da suka zo da shi siffar wannan littafi ya hadi il har yanzu wata siffa tasa shine yana shiryarwa zuwa alhaq wato zuwa addinin gaskiya wa ila ɗariƙin mustaƙi da kuma zuwa tafarki na rayuwa na shari'a na gudanar da yadda za a rayu shi ma wannan wanda ya kasance ingantacce kuma ba karkatacce ba to abinda suka gaya wa mutanen su kuma sannan suka ce ya kaumana a jibu da'iyallah ya ku mutane na ku amsa wannan mai kira wannan manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iya Allah anan shine annabi sallallahu alaihi wasallama kun san muna da mai suna da iya Allah anan ajibu da iya Allah wa aminu bihi kuma ku yi imani da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gafir lakum min dhunubikum sai Allah ya gafarta muku wasu daga cikin zunubanku ya kaumana a yi gwada da wa'awun ya gafin lakum min zunubu wa ya jirkum kuma ya tsare ku min azabin ali wannan imanin da za ku yi sai Allah ya gafarta muku sannan kuma ya kare ku daga azabar wuta mai raɗaɗi wani suna cewa su aljanu sakamakon da za a yi musu kenan idan sun yi imani a gafarta musu zunubai kuma ba za a sa su a cikin azaba ba wayan su malaman kuma sun ce a yadda mutane za a yi musu sakamako da aljanna wasu a sa a wuta su ma haka akwai hujjojin da aka kawo can dai muna da ya ma'ashar jinni wal ins kadistaka ya ma'ashar jinni wal ins alam ya cikin rusulun minkum ya kusuna alaikum ayati wa yanzuru na kulli qayyum haza qalu shahidna ala anfusina wa garratuhum alhayatu dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin wannan aya ta tabbatar da cewa Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa mutane da aljanna aya take nunawa kuma cewa yadda za a yi wa mutane sakamako haka za a yi wa aljanu sakamako ita ce aya da ta biyo wani kullin darajatin mimma amil kowa abin da ya aikata kyakkyawa a bashi kyakkyawa mutum ne ko aljan mummuna a saka ma da mummuna mutum ne ko aljan to daga wa mallam yi da'i Allah wanda ko duk bai amsa bai amsa wa annabi sallallahu alaihi wasallama ba su fa aljanni suke gaya mutanen su wa mallam yi da'i da'i Allah falaita bi mu'jizin fil ard to fa duk inda zai shiga ba zai goye wa Allah ba ba zai guje wa Allah ba ba zai layace masa duk inda ya shiga abinda duk ya aikata sai Allah ya zakulo shi kuma ya yi masa sakamako wani salahu min min duniya auliya kuma ba shi da wani mataimaki in dai ba Allah ɗan ba wanda zai hana Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙi masa azaba ko idan yana yin azabar ya hana kar a yi ba zai samu wannan ba saboda mai saboda ya ƙi amsa kiran mai kira shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka irinsu mutane ne aljanu ne ula'ika fi dalalin mubin to za su kasance cikin dalalin mubin cikin bata wanda ya kasance mabayyani to saboda haka a ƙarƙashin insha Allah wannan ayoyi a bane insha Allah za mu kawo za mu je mujimat na su aljannin masu yaya masu za ka samu fa ƙabilu ƙabilu ne fa yadda mu mutane ne ƙabilu ƙabilu ƙabilu su ma ƙabilu ƙabilu kuma kowace ƙabila akwai irin abin da take ɓanta da shi ko je na ilimi ko na ƙarfi ko na yaƙi ko na mugunta wani abu kowace akwai abin digiri kuma da akwai na sama akwai na ƙasa akwai na ruwa akwai na turbaya akwai na iska duk akwai su za su samu waɗanda an halice da wuta kamar iblis da shi da irin yan ƙabilarsa amma kuma suna mutuwa musamman dai waɗanda aka halta da wani abu ba da wuta ba su duk waɗannan ba sa mutuwa kamar yadda iblis tun da an girkinta masa shi iblis dama wannan shi ba zai mutu ba har sai ranar tashin alkiyama amma waɗannan za ka samu cewa kamar yadda mutane suke tasowa da kuruciya da abin nan su zama samari su zama dattijai su zama tsofaffi su mutu to duka haka suke su jin nasibi na din ai an taba samun lokacin lokacin Umar bin Abdul Aziz aka samu cewa duk sun kare gaba daya guda ɗaya ya rage shine wanda aka kashe jiya aka kawo shi Umar ibn Abdul Aziz ya binne shi shine aka zo ake masa albishir cewa mun ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wanda zai binne shi sai dan aljanna muka zo mai maka wannan albishir tun da kai ka bindi kuma ga abin da annabi ya faɗa yanzu za mu gane cewa sufa aljannin su ma sahabbai ne kenan don wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama bari a ce har ya karbi hadisi a wajensa ai ya zama annabi sahabi so da ka su ma sahabbai ne kuma har daga cikin shaidanu ma an taba samun sahabi ina shaidanin da yake tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ai kowa yana da shaidani shine karini daga cikin nau'in shaidanu akwai karinai su karinai tun daga sanda aka halicci mutum Allah ta'ala yake hada gaba ɗaya ma suke fitowa kowane jariri da ƙarininsa har ya girma in ya mutu kuma mutumin abin ne shi kuma ƙarinin dole ya zauna a kabarin gurin duk wanda zai je shi ma da nasa duk wanda zai je da nasa shi ma to saboda ka shi ma yadda wannan ya mutu aka binne to shi ma sai ya zauna a gurin in konewa in mai maye to sai dai ya zama ya zauna gurin kowane mutum akwai ƙarini na shaidani wanda yake zuga shi akan yi mummunan aiki akwai kuma mala'ika ɗari sallallahu alaihi wasallama ya zama sahabi shi aka samu daga cikin shaidanu ya zama wato sahabi to saboda ka za mu kawo irin wannan kuma kowanne da irin nau'in irin cutarwa da irin nau'in irin abubuwan da yake da maza da mata to bayan wannan kuma har yanzu dangane da abin da muka faɗa a karatun baya cewar kar a ɓoye irin abubuwan da Allah ta'ala ya sanar za mu ɗauko wanda Allah ya sa yana da rabo ɗin za mu ɗauko bayani tun daga farkon irin yadda ake cutocin aljannin nan iri kaza iri kaza iri kaza kanmu ne abin da ya shafi mayu ne a cikinsu akwai mayu a cikin aljanu akwai mayu kamar yadda a mutane akwai mayu manzo sallallahu alaihi wasallama ya ga wata yarinya a kofar ɗakin na na salama ita wannan yarinyar a yi mata rukiya a yi mata rukiya saboda akwai mayu a jikinta sai ya ga abin da ke sa'afa ya ga wani tabbar tabbar a fuskarta ashe ɗaya daga cikin alamun aljani ko kuma mayu sun kama mutum shine a ga fuskarsa launinta ya canza to akwai aljanu akwai mayu a jikinsa amma aljanu su za mu ga yadda riƙiya take da kuma me a shar'ance yaya take mene wa ya kamata yi riƙiya na me laduban riƙiyar laduban abin da za a karanta waye zai karanta don bayan kuma wa za a karantawa shi wanda za a karantawa rukiya din kuma shi wacce irin siffa ce zai siffantu da ita in akwai mutane a gurin wacce siffa za su siffantu da ita idan ana karatu aljini ya zo wanne irin hukunci za a yanke ta yaya za a yi mu'amala da shi ya bar jikin ɗan adam da yake cuta ba tare da ya cutar da shi ba kai yaya za ka yi kai baka cutu ba kuma yaya za idan ya tafi ya tafi kenan hanyoyin ma da za a rufe jikin ɗan adam wanda idan ya aljanna in ya fita ba zai iya kuma dawowa ba kuma za mu duba mu ga me bambancin irin aljanin da ake samu da cutocin aljanu na yanzu da kuma irin na da saboda na da abubuwan da aka sani da ana karantawa shi kenan amma a yanzu abinda aka karanta da aka kone aljani miliyan a yanzu sai ka karanta wannan din a aljani guda ɗaya amma sansan baka iya galaba da shi ba me ya jawo ba duk za mu duba irin waɗannan da sanmu da irin nau'o'insa ita mai da irin nau'in kun san dai na sha gabatarwa da laccoci a jami'a akan wannan yau a ƙarshe mai ƙoƙarin fitarwa da wannan littafin wanda na karanta shi a bayero university har yanzu yana nan a kwamfuta akwai ku da sakaci sosai da an fidda shi da yanzu allah ne san miliyoyin da suka yi amfani da shi littafin mai tashi ma da na karanta a bayero university shi ma Allah ne ya san irin amfanin da za a yi aka yi da shi abana insha Allah duk zan fita da irin wayannan kuma za mu kokari mu ga hanyoyi kadan da mutane idan sun zo kawai abin da muke kawai da ka dauko wancan dauko wancan hada da ka to to ta illa yau babbana kila ma mu gaya mutane in yadda za su rika yin fitar da magunguna daga cikin itatuwa insha Allah muna da ayoyi dai insha Allah a bana kaman guda uku wanda sun isa duk fitar da kowace irin cuta da kuma kowane irin maganinta da wa'annan da makaranta yau da kuma wanda za a karanta kila a karatun nan gaba wa yau ma فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار فهل يهلك إلا البلاك فهل يهلك إلا الفاسقون to a ƙarƙashin wannan aya duk wani duk wata matsala da wani rikice-rikice da wani alheri da ake so a samu a tsakanin ma'aurata family da iyali duk za mu fitar insha Allah kamar in yi da yanzu in mun zo Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'ahu a shuddawo nan kuma za mu fitar da kowa irin cutocin da ba su shafi aljanu ba su ma ko waɗanne iri insha Allah dina da kuma alhamdulillah tun daga dakta a zaune shi ma dakta ga shi nan kai kai ba ka san ma ashe da giwar da kake zaune ba a kore shi ai ai ba karami bane wallahi ko kwarre a wannan fage a wannan fage na na na fahimtar cutoci da warkar da su ta hanyoyi iri iri iri da na zamani ba karami ne ba ya karanta a karance kuma sannan ya san shi a aikace saboda haka maduba daga inda yake zuwa kullum duk shekarun nan ba taɓa ganin ya yi fashi ba Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi kuma sannan ina kira ga su mawaka shauƙi yana ɗaukar mutane suna faɗar waɗansu kalmomi likulli makamin makami da in ya kasance akwai wata kalma ko akwai wata firka wacce ko ake rigima ko ake manganu a kai to an zo sai a kewaye wannan kamar irin wannan shine muke so ko wani mutum ne ya yi kaurin suna ana ta manganu a kansa ko wani to duk wannan duk sai a bashi sai ka ga cewa sai ya daura kamar nan masallacin ana da ra'ayi ana da wani ra'ayi na musamman a kansa to alhalin kuma wannan fa ra'ayin mutum ɗaya ne fa ya zo ba tare da ya saurari kowa ba ya faɗa ya kamata a rika kiyayewa muna kuma muna godiya da kokarin da ake kai kwarai daga musamman wajen yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ka sa mu zama wannan azumi lafiya amin abubuwan ko da duk muka roƙa Allah ka amsa mana amin rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula fakatubna ma'a shahidin wa sallallahu sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi